ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a mun shiga daren asabar daren biyu ga watan rabi'un al-akhir ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1448 wanda ya daidai da 14 14 ga watan august shekara ta 2026 wato yau daren biyu watan rabi'un al-awwal ija nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1448 mun haɗu a wannan gidoniya mai albarka gidoniyar ma'asfatul islah da ke nan unguwar dan dutse na tudun wajen zaria jihar kaduna tarayyar najeriya don sauraron muhabara qayyima wacce ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na ƙasa zai gabatar shine fadilatul sheikh abubakar muhtar yola wanda yake sananne ne duk wanda yake bibiyar kafafen yada labarai musamman gidan talabijin na sunna tv da sauransu ya san wannan fuska mai alkhairi mai albarka malam insha Allah zai gabatar mana da muhabara mai taken ilimi da ɗaliban ilimi a yau kowa dai ya ga yadda ake mu'amalantar ilimi a ƙasan nan da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da abin da ya kamata a faɗa da wanda bai kamata a faɗa ba to insha Allah akan wannan malam zai yi wannan muhabara wanda zai mishi taliki shine dan uwa fadilatul doktor Jamil Muhammad Sadis muna roƙon Allah ta'ala ya musu jagoranci wannan majalisi ya samu halartar manya-manyan iyaye da malamai da shugabanni cikin iyayenmu da suke wannan guri akwai mai girma madakin zanzau malam munir jafaru wanda muke lissafa shi daga cikin iyayen sunna ko kuma alu sunna a wannan kasa tamu najeriya mai albarka sa'annan mun samu bakoncin ɗaya daga cikin manya-manyan sarakunan jihar adamawa mai martaba alhaji abubakar aliyu mustapha wanda ke shi ne sarkin sudan na adamawa kuma hakimin nasarawa abba da ke yola jihar adamawa a tarayyar najeriya na ga shigowar babanmu farfesa nu tahir tajuddin da sauran iyaye da malamai da suka zo wannan guri muna roƙon allah ya sanya mu kowa alkhairi da albarka ba tare da ƙara jan dogon lokaci ba zan mika abin magana zuwa ga babban malaminmu a sheikh abubakar muktar yola don ya gabatar da wannan muhabara qayyima falyatafaddal mashkuran ma'jura
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا حدوى أولنا مؤسسة من البركة مؤسسة الإصلاح للتنمية ومن التنمية الاجتماعية التنمية الاجتماعية وأن الشيخ شعيب زاريا كي جابوا عنده muna fatan ubangiji subhanahu wataala yayi wa wannan mu'assasa albarka kuma ya amfanar da mu da abin da zamu ci wannan gari mai albarka garin zaria gari na ne wanda na zauna a wannan gari na yi karatu a wajen malamin zaure a cikin zaria city amma ban taɓa zuwa na ba da karatu a garin ba sai yau. sau na alfahari da garin zaria duk lokacin da nake karatu dole ina hararo wannan garin a cikin zuciya don akwai karatuttukan da ina ba da su na san cewa lalle a zariya da muna Allah ya saka mu da mu da alkhairi wanda suka rasu Allah ya ji kansu a zo na ziyarci malamin mu na samu guda uku sun rasu daga cikin su kuma guda uku akwai malam Usman na bakin kasuwa akwai malam Tahiru Miliyama akwai malam Hassan mai tafsiri dukkanin su na samu kamar duniya amma na samu malamin takalar kusau da cijo na shekaru sun ja har ma ya daina karantar wani na barwa ƴaƴansa sannan ya kara masa lafiya su wanda suka rasu ba gidi ta da ya ji kansu ya gafarta musu abin da aka ce na yi magana a kansa shi ne ilimi da ɗaliban ilimi a yau domin da yanzu da yake gabatarwa sai ce da an ce jiya da yau don sai an san jiya kafin za a gaji cewa abubuwan ga halin da suke ciki a yau a mukaddiman shek shu'aibu kamar ya faɗi me dalilin da ya sa aka ce a yi magana akan wannan topic ɗin saboda kasancewa inda ake wasa da ilimi abin da ya ja wasa da ilimin kuma saboda ilimin yana cin kasuwa ana samun daukaka ta hanyar ilimi ana kuma shahara ta hanyar ilimi da harabin duniya ma ana samu ta hanyar ilimi da shi yasa wa'in da ba ahalinsa ba ma za su iya shigowa don su samu abin da ake samu ta hanyar ilimi hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa na daga cikin alamomin tashi alkiyama an yurfa da ilmu wa ya karanta a dauke ilimi jahilci ya katoto a cikin al'umma da kuma a ɗauki waɗanda ba malamai ba a matsayin malamai kamar yadda hadisi ya tabbata cewa ɗauke ilimin da za a yi ba wai za a kwace ilimin daga wajen masu ilimin ba ne ba wai malami zai waye gari ne bacci ta ke ji shi ya zama jahili ba ko kuma babu ilimi a shi zai tafi da iliminsa har zuwa ya mutu amma in ya mutu to ba za a sake samun kuma wani wanda zai biyo gobe sa mazala ta suna cewa inna Allah la yantazi'u la inna Allah la yaqbalu al-ilma intiza'an yantazi'u min sudurina ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا Allah ta'ala baya kwace ilimi daga zukatan malamai sai dai yana karban ilimi yana ɗauke ilimin da karban malamai idan malami ya rasu ba za a sake samun wani irin sa ana tafiya har malamin su kare sai a ɗauki jahilai a matsayin malamai sai su dinga ba da fatawa ba tare da ilimi ba su bata kuma su ba wannan alamun sun fara bayyana kuma abin da ya jawo haka ya ƙara bunƙasa wannan abun shine harka ta social media da malamin ma sai ka gama yayin kama mutanen garin ku ne kawai su fata sai yan kaɗan ne wanda za a ce an san su a ƙasa amma yanzu duniya ma ana iya sanin ka wanda bai kai ba ma akwai labarin sa a Amerika da Saudiya da Rasha da sauransu mutane mu suna gani a wayoyinsu amma abin da yake wajibi shine kafin mutum ya kafa kansa a matsayin mai da'awa mai wa'azi ya kamata a ce yayi karatu mai zurfi kafin yi haka amma ba a rasa masu wa'azi da nasiha wanda ba su zama shahararru a da'awa ba ma'ana in ka ga wani dan mummuna abu ka yi nasiha a kansa ka ga ana ba daidai ba ko abu daidai ne ya kamata a yi shi ka ce a yi shi ne al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wannan ba dole sai ka zama malami ba kana iya yi in abun da za ka hana ka tabbatar cewa haramun ne musamman akwai abubuwa wanda kusan ijima'i ne in ka ce haramun ne a daina to kowa ma ya yarda haramun ne ko abubuwan da yake na wajibi ba a yi kamar su sallah da azumi zakka wannan ba za a ce sai ka yi ilimi mai zurfi kafin ka yi wa ko karantar da mutanenka farillen sallah da sauransu amma ka fito ka zama wani ginshiki wanda al'umma da yawa za su dogara da addininsu a kanka to wannan ya kamata ka tumbata a cikin ilimi shi sa imamu shafi yake cewa haqqun ala talabati da ilmi qulubu ayatun lalle ne ɗalibai da suke neman ilimi su yi kamar kika domin wataran za su zama su ne malamai za a zo a koma zuwa gare su to idan sai karatu sai ka zama da'iya shahararre kana mai wa'azi kana karantarwa ba ka da tsoro ba ka da fargaba ko da an samu tuntube daga wurin ka kuskure ne kuma za ka gyara kuma kai ma kana iya gyara gane wasu kurakuren naka inda kanka don alkamalu lillah wanda yake da kamala sai ubangiji subhanahu wa ta'ala amma duk mutumin da bai shirya bai fito fa a ƙarshen sa zai badda mutane ko shi ya fata ko kuma ya zo ya wadakanta ya zo ya walakanta a cikin al'umma daga baya a gane cewa fa shi din fa ba yadda ake tamani wani shine wani ma ne yake cewa man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi duk wanda ya fito ya nuna cewa shi wane ne shi mai ilimi ne ya zama shekul islam to wannan kuma yana kai kansa zuwa ga wadakanta ne domin yau da gobe za a gane cewa fa abun nasa kame kame ne ko abun nasa ci da ƙarfi idan ma wasu basu gane ba malamai kan sun sani da ɗaliban ilimi sun san cewa akwai ci da ƙarfi a ciki za a dinga ba shi tambayoyi ba zai iya cewa ban sani ba sai zai kama kone-kone ko ya faɗi amsar da ba ita ba ne to kuma wannan shi yake ƙara nuna wa mutane cewa lallai wannan akwai matsala saboda haka da ya faɗa wasu ma jahilin sai su gane wannan ya sake bullet akwai damuwa ba daidai bane abin da ya fara to shine wani yake cewa wa man kana yahwa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adri musibat baqatir duk wanda yake son ya zama shi wani ne amma yana tsoron kalmar la adri ban sani ba to an sa an samu makasarsa asali maganar sai ita imam malik wani wani to da haka malami shine wanda abin da bai sani ba zai iya cewa bai sani ba kuma ba abin da ya dame shi to da kafin abin nan a tambaye shi abin da bai sani ba an tambaye shi tara kwaya ɗaya ne bai sani ba zai daga asali ba amma a cikin goma ɗaya ka sani tara duk ban sani ba yana da wuya ka iya cewa ban sani to da haka mu ji tsoron Allah kowa ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi ilimin da baka kai ba karka shiga iya in abin da ka sani ka faɗa ka tsaya iya wajen faɗar a sana mani ta ila ma sanya wannan haka ne magabata suke yi da za ka ga wasu ba su shahara ba wasu suna da ilimin wasu ko ilimin su kaɗan ne amma sun ba da gudunmawa saboda iya abin da suka sani shi suka faɗa balle buwani wa da wa'aya ilimi da ɗaliban ilimi a jiya da yau menene ilimi don mu san cewa lallai babban al'amari ne in an ce ilimi a tarifi am wato ilimi ko da ilima ko ilimin boko ko na likitanci ko na injiniyari ko na abu shine idraku shay'i alama huwa alayhi idraku idrakan jazira ka fahimci abu a yanda yake kuma fahimta na hakika wannan abu haka yake kuma lallai hakika haka yake wannan shine ake cewa kai magana ta ilimi amma da wannan ilimi na shari'a wanda a kansa muke magana shi ne marifatul haqqi bi dalili wato ka san gaskiya tare da dalilin ta shi ne ilimi na shari'a in ka ce abu kaza wajibi ne mai hujja haramun ne mai hujja halal ne mai hujja duk abin da ka faɗa ya zama akwai dalili wannan shi ake cewa ilimi ibn qayyim cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma za ka wata dalili ya sauya ilimi shi ne sanin shiriya tare da hujja ba da molonka ba in ka zo kana ta bayani ba dalili kai ma ba ka da shi ka faɗi wannan ka faɗi wannan kamar yadda zalibi za mu ga yan bidiya irin karatun da suke yi to wannan ba ilimi suke bayarwa ba hira kawai suke yi amma ilimi dole sai yana da dalili da hujja الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني jahilci cuta ne mai kashe mutum amma me magana jahilci me magana jahilci shine nafsi na alqur'ani da nafsi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi kuma likitan da zai siffanta maka magani shine al-alimur rabbani malami na Allah wanda ya karatu daga ƙasa har ya tafi sama ya zo mai tarbiyyantar da al'umma shine zai baka zai siffanta maka wannan magani shi zai fassara maka qur'ani ya fassara maka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ابن القيم ابن عبد البر النمري المالكي ينأتي وعجم العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليل dukkan malamai sun yi ijima'i cewa muƙallidi ba a ce masa malami shine mai kwaikwayon malami ma ilimi shine sanin gaskiya tare da dalilinta yanzu wani zai iya zuwa saurari kasa ɗin malam jafar ko kasance shin albani ko wani kwanci wanda sai zai ya gaya maka duk abin da ya faɗa wannan kwaikwayon wa'annan malamai yake yi shi ba malami ba ne domin na za a zo a tattauna da shi akan wa'annan matsalolin ba zai iya kare kansa ba amma malami shi da wannan duk abin da ya faɗa aka zo tattaunawa da shi zai iya kare kansa da dalilai har ya gamsar da kai akan abin da wato ainihin wato ya faɗa ko ka yadda ko baka yadda ba wannan shi ake cewa ilimi amma muƙaddidi ba malami ba sanin gaskiya tare da dalilinsa sanin dalilin baya zama ilimi kamar a ce mutum ya haddace alqur'ani amma bai sa abin da qur'ani ya kunsa ba to yana karantawa abin da abin da yake shine qira'a amma in malami ya ce mas'ala kaza hukuncin ta kaza ne da aya to istidlali yake istidlali kafa dalili wannan shi ake cewa ilimi din kuma menene dalili shine suka ce ma yusilu bi sahihin nazari fihi ila matsalolin habari abin da zai kai ka zuwa ga abin da kake nema na wani labari in kai in kai in kai tunani ingantacce shine ake cewa dalili abu kaza halal ne saboda Allah ta'ala ya ce kaza kaza haramun saboda ubangiji ta'ala ya ce kaza kuma in an duba aka yi tunani ingantaccen tunani sai a gane aya tana karanta da wannan hadisin manzo Allah ta sawa suna karantar da wato ainihin haka din wannan shi ake cewa wato ainihin ilimi so da haka duk ilimin da bayi da hujja wannan ba ilimi ba ne ko da daidai ka faɗa ko daidai ka faɗa ballantana idan kuskure ne sunan ka mai kwaikwayon masu ilimi sai sa ubangiji ta'ala ya ambaci dalilin ma da ilimi kawai kamar yadda Allah ta yake cewa wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir ثانية يزيد إلا عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق cikin mutane akwai masu jayayya cikin addinin Allah ba tare da hujja ba shine da ghairi ilmi ba tare da dalili ba shine ba tare da ilimi ba yana nuna takama yana nuna isa amma kuma ba ilimi yake dauke da shi ba to a yanzu akwai su waɗanda suke neman muƙabala da jayayya a addini amma kuma ba tare da suna akan ilimi ko hujja wato ainihin ko dalili ba ilimi da muke magana a kansa kamar da muka ce shine ilimin shari'a ilimin shari'a shine ilimi wato na alqur'ani alqur'ani mai girma shine na farko wato karanta alqur'ani da ainihin sanin ulumul qur'ani ilmin mukan da suke da alaka da alqur'ani da kuma tafsirin alqur'ani sannan sai ilimin hadisi akwai ulumul hadisi wanda suke taimakawa wajen tace hadisan manzala ta sama da kuma wato ainihin fahimtar ma'anoninsu da sharhi da har hada hanyoyin hadisai da hada hadisai mabambanta domin abin da hadisan suke karantarwa ya fi kamar yadda imam amma yake cewa alhadis idan lam tujma turuquhu lam yatabayyan fiqhuhu hadisi idan ba har hada hanyoyin sa ba to fikihunsa bai zai bayyana ba wato hukuncin da yake dauke da shi bai zai bayyana ba so da haka sai ka haɗa nan ka haɗa nan wannan shi ne abin da malamai suka sha wahala a can baya suka yi mana tafsirin alkur'ani suka yi mana sharhin hadisai suka sha wahala suka tace su yanzu mu idan muka zo sai mu gane wannan ayan ga abin da take nufi saboda malamin tafsiri na kaza ya ce kaza ne kuma ga hanyoyin da ya bi ya fassara wannan ayan haka nan malamin hadisi suka yi mana aiki suka rawaito hadisin suka tace hadisin muka gane ingantattu da wanda ba ingantattu ba suka yi bayanin waɗanda suka rawaito sannan suka mana sharhin hadisin har idan ma hadisin a zahirin su akwai karo to zai ka samu kuma akwai littattafin da aka yi domin wato a haɗa maka hadisan da suka yi karo sai ka gane cewa sai ba karo bane wanda yana karantar da kaza ne wanda yana karantar da kaza haka nan ma wato ainihin ayoyin alqur'ani wannan duka yana nuna maka irin hidiman da aka yi wa ilimi wanda kuma sai ka yi irin wannan karatun kafin ka zama malami wanda yana faɗa gurguje ne kamar shimfiɗa ne wanda zai nuna wato menene ilimi sannan akwai ilimin fiqihu fahimtar menene fiqihu da kuma sanin usulul fiqh wato sune at-turuq allati yutawassalu biha ila istinbat al-ahkam ash-shar'iyya hanyoyin da ake bi domin ciro hukunce-hukuncen shari'a daga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata dalibin ilimi ya san wannan da me ya zama malami sannan akwai ka'idodi na fiqhu sune al-qawaid al-fiqhiyya su kuma al-turuq allati yatawassalu biha bi dhabt al-ahkam ash-shar'iyya sune kunce kunce da ake bin su ko ka'idodi hanyoyi da ake bin su domin kiyaye wato ainihin hukunce hukuncen wato ainihin shari'a misali a ce al'umuru bi maqasidiha ana hukunta al'amura ne da abin da suke nufi idan mutum ya ce wa matarsa ke tafi gida sanin ma da misali don kila wasu ba za su ba za su san inda muka dosa ba wato ka ce wa matarka tafi tafi gidanku ko ka kore ta to saki ne ko ba saki ba ne sai mu tambayi wani mijinta ne in ya ce sake yake nufi shi kenan ya sake ne al'umuru bi maqasidiha in ko ba saki bane to ba sakin bane saboda al'umuru bi maqasidina sabani da yake na take ki ba wannan babu magana a tambaye shi me yake nufi domin ya bayyana da abin da yake nufi kuma ko da wasa ne yake ya take ta sababu saboda hadisin salatun jidduhun jiddun wa hadduhun jiddun an nikah wa talaq wa rida saboda ko da wasa mutum yayi matar ta sababu irin su al-yaqin la yajuzu bi shakk yaqini ba bu da shakka idan ka tabbatar ka auri mace sai kake shakkan ka sake ta ko baka sake ta ba da kawai baka sake ta ba domin auren yaƙini ne sakin kuma shakka ne idan kuma kana da ka tabbatar baka auri matan nan ba sai kuma ka ganta a hanya ko wani sai kake shakka hanya wannan ba aure ta ba kuwa to ba ka aure ta ba saboda haka ba ba tarka ba ne saboda asali shi ne zo ba ya aure ba wani na wucewa da motar sa kace anya ni ban sai motar nan ba kuwa to baka saya ba o da ne gido da zuru fi shakka kuji yana bin ka baki ka tabbatar da kake shakkan ya biya ka ko bai biya ka ba to bai biya ka ba al'asu ba kawo ma kana ba kalama ka baka biya ni ba kai to in kuma kaga wani kace anyawa ne ma na bin ka bashi ko ina shakka to sai dai ka tafi da shakkar ka amma ba ka bin ka bashi saboda al'abdu bara'atu az-zimma duniya a cikin karkashin alyaƙin da a zulu irin su albashakka to tajribu taysir idan ba ka da lafiya ba za ka yi azumin ramadan ba sai a ce an sauke maka idan ba ka yi sallah a tsaye ba ka yi a zaune ba ka yi a zaune ba ka yi sallah a kunce irin su abbarar bizaru wanda ya buɗe wundo yana leƙa a filin makwaccinsa sai a ce to dole ka rufe wundon nan in yi da ai gini na ne na huda ne wanda sai a ce masa abbarar yuzan cutarwa na mutar da ko kuma da ni fa tun kan ya sai bene da ma wundo na yana nan a nan ne wundo na sai a ce masa abbarar la yakunu qadiman cutarwa ko da dai tiya ne sai an sai an mutar da in su al'adatu muhakkamatun al'ada abin yawa wato hukunci ne kamar a yi sabani akan sadaki na aure wanda matan ta ce bashi ne shi ko yace ya biya sai a duba al'adar garin kudi a hannun na kadan ake biyan albashi ko bashi ne in na kadan ne sai a ce to ita ne da me a shi ne da gaskiya ya biya sadaki kamar da al'adar mu a Najeriya galibi sai dai ka ciwo bashi ka bada sadaki amma ba kai aure bashi ba amma akwai kasashen da kuma ko ka ce za ka biya din ma ba za a yi ba kamar jordan dole ya zama bashi ne kawai sai dai ka ba da ɗan kaɗan to za ka ce ya biya sai an ce bai biya ba saboda a ka'idan su sai an rabu ne ake biya ko kuma an mutu wannan duk al'ada ne take wato hukunta irin wannan da duka wannan hanyoyi ne na a zama malamai ya zama za a iya amsa fatoyin al'umma ko bayyana musu hukunce-hukunce na shari'a da kuma fahimtar alkur'ani da hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka gina waɗannan ka'idodin da su sannan akwai karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabawiyya yana taimakawa wajen fahimtar addini da sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin khulafa'ur rashidun da sauransu da sauran tarihin magabata da sanin dabi'unsu da wato ainihin nasihohinsu wannan zai taimaka kuma ya suka fahimci alkur'ani da hadisi yasa ake cewa al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salafil umma ilimi daga alkur'ani da sunna bisa fahimtar magabata to da idan ilimin ka fahimtar na kana ilimi ya sabawa na magabata to tabbas zakan kuskure ne na magabatan shine daidai don maza sa ce khairun nasi qarni thumma alladhina yadunhum thumma alladhina yadunhum wanda alkhairin mutane wanda suka rayu da ni sannan sai masu bi musu sai masu bi musu sai masu bi musu to kuma suka ce alhaddu alfasil baina salaf wal khalaf ra'su salatiniya bambanci tsakanin salaf da khalaf wato shine magabata da wanda suka zo ba shi daga shekara 300 yayi baya shekara 300 sai jira yayi baya saboda haka dole ne ilimi ya zama daga wajen magabata ake wato ainihin karbansa wato fahimtar magabata ta bi ba fahimtar kanka ba galibi abin da ya ɓadda wurin da suka ɓata irin su yan ƙala ƙato irin su yan shi'a da yan bidiya da sauransu saboda ba sa ɗaukan ilimin su daga wajen magabata da suna ɗaukan ilimin daga wajen magabata da ba za a samu wannan matsalan ba saboda haka in fahimtanka ne kai za ka yi wancan ma fahimtanka kuma ilimin naka bai kai ka yi wannan fahimtan ba to ko shakka babu za a samu kurakurai sannan akwai ulumul ala wanda tun malamai sun yi wannan duk wanda ka ga bunƙasa ilimi ya karanta wa'annan fannoni ina ishara ne zuwa gare su kafin ya zama wato ainihin malami ulumul ala sune ulumul wasa'i wato ilmumukan da su suke taimakawa wajen ka samu ilimi su ba su ne gaya ba wancan ulumul gaya ne wal maqasid wayanda na faɗa da amma ba yanda za ka fahimci wayannan sai kana da irin wayar nuka daga ciki akwai ilimin nahau wanda shine wato abin nan ilmun bi usuli wa qawaid yurafu biha ahwal tarakib al arabiyya min haythu al i'rab wal bina to da ka san ilimin da zai nuna maka in aka hada larabci me yake nufi yaya zan yi wasalin sa kuma yaya zai bada ma'ana wannan ilimin nahau dukkan wanda bai san shi ba to ba zai iya gane karatu ba sun ce wa kullu man lam ya'rif al-i'raba fala yazalu yatruku sawaba duk wanda bai san ilimin nawa wato ba zai iya wato sanin daidai ba yasa idan mutum zai yana karatu sai kaga kurakuran sa na nahwu sun yawa to ko shakka babu ba daidai yake fassarawa ba saboda babu yadda za a yi ka iya fassara daidai baka san ka'idoji na larabci ba tunda littattafan addini da larabci aka yi su annahu yusdiqu min lisanil alqali والمرء تكرمه إذا لم يلحن وإذا تلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن سو ذاك دول ne ka san wato ainihin ilimin nahawu da kuma ilimin sarfu shine sanin bunyatul kalima yadda ake gina kalma yaya fa'ala ta koma ifta'ala sannan me take nufi daga fa'ala ta koma ifta'ala ko in fa'ala ko tafa'ala kowanne akwai ma'anarsa ilimin sarfu shi dai wato karantar da kai wannan ka san almujarrad wal mazid sannan akwai ilimin balaga yana da ilimin muka guda uku wanda a ciki ake koyon balaga da fasaha akwai ilmul bayan wanda akwai tashbihi da majazi da isti'ara da nau'o'in ta ciki ko nau'o'in su duka su sannan akwai kuma ilmul ma'ani ka san al-idlab wal ijaz da qasar da sauransu sannan akwai kuma wato ilmul badil muhassalatu da ziya irin su jinar da dibab da sauransu to duka wannan yana taimakawa wajen fahimtar karatu lokacin da malami yake fassara littafi ko yake tafsiri ko yake sharhin hadisai yana hararo wa'annan ilmumukan shi yasa bayani yake fitowa yadda ake so amma wanda bai da wannan to bayanin ba zai fito yadda yadda ake bukata ba to da ka dole sai ka san wato ainihin wannan akwai ilimi na sanin mufradatul lugha kamar ilimin adab da waƙoƙin larabawa musamman na jahiliya wanda a littattafin abin da a makarantun zaure ake ce masa ilimin luga ake cewa luga su ne wa'annan littattafai na luga da ake karantawa har zuwa shu'ara'u wato ainihin al-jahiliya wa'annan sanin su yana taimakawa wajen fahimtar ilimi shi yasa sai na mara yake cewa alaikum bi diwani shirikum fa inna fihi tafsira kitabikum wato ku kula da diwani na waƙoƙinku domin a ciki akwai fassaran littattafan akwai fassaran alƙur'ani akwai fassaran hadisai a cikin wato luga da ake karantawa da waƙoƙin wato ainihin larabawa sai kaga in an ja aya sai a ce to kana da wani baiti akwai baiti da yake fassara wannan aya ko kuma wannan kalma mai wahala ce to kai kafin ka zo ma ta zama mai wahalan ma kai ka riga ka karanta a cikin littattafan doka wala tusakir qaddaka linnas domin sakir yace an karkata ga kanka saboda sun zai tawo kunna idan jabbaru sa'ara qaddahu garabnahu hatta tabtaqi min ahadith kaga sa'ara qaddahu to irin wannan da makamancin su sai kaga waƙoƙin larawa suna warware ma matsaloli da yawa inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin qaribun me yasa ba a ce qaribatun ba qaribatun ba kuma rahmatu kaga mu'annas zai kai anan ka san mubtada ay khabar yutabi al-mubtada bi tafsir tafsir wa ta'nif kama aka ce qaribun min al-qaribun min al-muslimin ko lokaci don mujawara ne yayi yayi mujawara wato makwataka da wato lafazi muzakkar shine lafzul jalala allahi suka ce akwai wannan a waƙoƙin larabawa kamar da ke cewa ina rasul aqli maqsufun bi dawi hawan wa aqlu asil hawa yazdadu tadmira ina rasul aqli maqsufun ba ce maqsufatun ba saboda haka saboda yayi mujawara da al-aqli shi ko muzakkar ne suka ce to idan ka ce haka to dan kuma da ubangiji ta ala yake cewa wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariban idan kuma da bai taimaka saka ba taimaka saka da wani muzakkar ba in ma ta rubar zaka to ta rubar zaka ne da zamiri to tasiri ta kadiru hiya ta kudu to da aka yaka ce wannan ya warware wancan ka'ida to da suka ce a karaba din kana biyu kariman sai karibun akwai karaba na dangantaka akwai kuma karaba na masafa shi ne na tafiya idan na dangantaka ne wato dole ya zama ya yi mutabaka sai ka ce zaidun karibi sai ka ce hindun karibati ba za ka ce hindun karibi ba saboda dangantaka ce ta amma idan kusancin na tazara ne na tafiya wannan kana iya caccanja shi yadda daga dama za ka iya cewa zai hindun karibi kana nufin hindu tana kusa da ni ba wai dangi na ba ne sai kafa hujja da wani mawaƙi da yake cewa niyal wailu in amsa wala ummu hashimin qaribun walal basbasa tumna bi shukra wala ummu hakimin qaribun bi sai qaribatun ba saboda kusanci na tazara wato ainihin yake da shi to irin waɗannan abubuwa na doga wanda in ka shiga cikin littattafan malamai magabata za ka same su idan suna warwarewa sai ka ɗauka iya ma abin da suka karanta kenan ba shari'a ba amma kuma manyan malamai ne a cikin shari'a saboda wannan hanyar suka bi har suka samu wato wannan ilimi da suka samu wanda ake yake da yaƙini ba ilimi ne wanda yake wato cike da shakka ba ibn qayyim a cikin bada'il fawaid a cikin al-fawaid nasa ya kawo bambanci tsakanin ma ahabbani ilayhi da ma ahabbani da ku yace ma ahabbani ilayhi ma'anansa mamakin son da nake masa saboda ilahin abin da tufidu lintiha to amma ma ahabbani da ku mamakin son da yake mini saboda an kawo lamun tabliki yayi bayani yayi bayani sai ce wa kana shaykhuna yana nufi ibn taymiya idza takallama fi hadha idza takallama fi mithli hadha ata bil ajab al ujab in zai in yana magana a irin wannan zai baka mamaki na ban mamaki wannan muqaddima ne dai kamar ishara ne akan abin da ya shafi wato yanda ake yanda ake samun karatu wato yanda ake harhada fannona kafin a samu ilimi wannan fannin yana taimaka wannan wannan fannin yana taimaka wannan to sai kaga ka zama malami bi ma'anar kalima malami mutafanni ko ina ka shiga kuma sai a ji cewa ka iya duk da cewa ba za ka iya kure kowane fanni ba za a samu kuma ka fi ƙarfi a ɓangare kaza amma dai ko ina aka taɓo ya zama kana nan ba abin da za a taɓa ya zama baka da ainihin wato ilimi a kansa shine kuzmin kulli shay'in shay'an wa kuzmin shay'in kullahu ko wani abu ka taba ka taba wani abu kuma sai ka ɗebe shi wato ainihin da faɗi da faɗi da faɗin sa gaba ɗaya to da ka kowane ana cewa wannan malamin fiqh ne amma ka shiga hadisi ba sai ka ga kamar ma malamin hadisi in ka shiga duka sai ka ga kuma ma dukan kawai ya wato ainihin ya karanta to amma idan ya zama da duk baka san wa'annan ilmumukan ba to ba za ka zama malami bi ma'anar kalima ba to sai bayani akan abin da ya shafi shi matsayin ilimi shi a gurguje zan yi tunda wannan kowa san shi shine farko ubangiji subhanahu wata'ala ya kafa malamai a matsayin masu shaida akan tauhidi da yake shaida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ko da ka Allah ya shaida ba abota da gaskiya sai Allah malaiku sun shaida ko malamai ma sun shaida sannan Allah ya ɗaukaka masu ilimi a duniya da lahira yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja to da haka Allah ya ɗaukaka darajar su a duniya da lahira shi yasa manzon sa yake cewa a duniya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma wala hu aw aliman wa muta'allim to da haka duniya shirme ce sai dai ambaton Allah da abun da ya jibinci ambaton Allah da malami da mai neman wato ainihin ilimi su suke da matsayi wato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ilimi yakan ɗaukaka mutum ko da shi ba komai bane a wajen al'umma العلم يرفع بيتا لا إماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم وذاك sai kaga mutum shi ba dan kowa ba kuma ya zama wani abu a cikin al'umma saboda ilimi ya wato ainihin ɗaukaka shi ilimi ya mai da shi wani abu al'ilmu fihi jalalatun wa mahabatun al'ilmu an min kunuzin jauhari tabnal kunuzu ala zamani wa sarfiha al'ilmu ya tsaba qiyatil asuli ilimi akwai kundini a cikin sa akwai daukaka ilimi ya fi kuɗi kuɗi suna karewa ilimi ba karewa kuma za ga darajar da Allah yake ba mai ilimi to su masu bashi darajar har cikin zuciyarsu mutumin da yake daraja malami har cikin zuciyarsa yake daraja shi amma in mulki ne wani ba wai don a cikin zuciyarsa ba ne wani abu yake nema wurinka ko tsoro ne zai sa girmama ka haka nan in kuɗi ne yana tamani ko za ka ɗan san masa ne in ba ka san masa wani ne da kuma yana zagin ka amma malami na addini mai karantar da al'umma za ga masoyansa tsakani da Allah suke son za su ga kwarjininsa saboda ilimi akwai kwarjini wato ainihin a cikinsa sannan daga cikin abubuwa da ke nuna darajar ilimi akwai alkhairi da mai ilimi yake samu a duniya da lahira wannan yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairi ko wanda ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi sannan ga hadisin man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai sanar da shi addini zai fahimtar da shi addini sannan ilimi yana kai mutum zuwa ga sanin girman ubangiji subhanahu wataala babu wanda ya san ya san girman Allah sai wanda ya san Allah sai sa ubangiji ta Allah yake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi wadanda suka yi girmama ubangiji ta Allah girmamawa na tsoro ko tsoro na girmamawa su ne malamai wannan ba tana nufin cewa ba mai tsoron Allah sai wani ba jahili ma zai iya tsoron Allah kamar yadda in mutum ya ga zaki zai tsorita sai ka ga yana tsoron azabarsa in an ce kaza haramun hankalinsa a tashe a irin wannan tsoron Allah duk musulmi wajibi amma al-khawful maqrun bi ta'zim tsoro da yake hade da girmama Allah na koyolwa wannan sai wanda ya san Allah shine malami shine ma'anar inna ma yashfa'u min ibadihi al-ulama saboda malamai na Allah sune suka wato suka san wato suka san wani sannan kuma ilimi sauki ne shiga aljanna manzo sai ce man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya shiga wani hanya domin samun ilimi to Allah zai kore masa tafiya aljanna da sababin wannan ilimin da yake dauka to daga duk wanda ya kama hanyar ilimi ya kama hanyar jihadi in mutuwa ya ya yi shahada kawai na yi sai suka bayyana to da ka ka kama hanyar aljanna wanda a takaice kenan to sai gaba ta karshe wanda ita ce makasudin lacca ne shi ne ɗaliban ilimi a yau da jiya ya ɗaliban ilimi ya kamata a yi in an ce ɗaliban ilimi fa har da mu a ciki yawa da wanda yake karatu bai fara wa'azi ba da wanda ya fara wa'azi iliminsa takaitacce ne ko da ko mutane suna ɗaukansa babban shiki amma shi ya san kansa ba wai ilimi mai zurfi ba idan Allah ne ba shi shahara ko Allah ya sa albarka a cikin abun da yake da shi dan gurgurun ilimi amma idan zaka duba ilimin magabata kaga ai bara ma ka kawo maganar mu a ciki ba saboda haka ɗaliban ilimi ilimin wayanda ba mu zurfi sosai a ilimi ba wani mataki ya kamata mu ɗauka ya ya kamata mu yi na farko mu zama masu ƙoƙari masu himma wajen ilimi domin ilimin ba a samun sa haka la yustada wal ilmu bi rahatil jism ba a samun ilimi da hutun jiki wai kana da wani kwarto ai kai ba annabi bane annabawa ne ake wa wahayi ba za ka yi cikin cokali ka ce za ka ba da cikin duron ba zai yiwa saboda haka dole ne sai in ka dage ka yi kuma idan kana da kokari Allah ta'ala zai baka rabon ka da kulli mujtahidin nasiru kowane mai kokari yana da rabo sannan kuma kokari yana sa ka kai matsayin da baka tsammani za ka kai idan Allah ya taimake ka yau yake cewa aljiddu yuduni kulla amrin shafi aljiddu yaftau kulla babin mughlaq wato shi kokari yana kai mutum zuwa ga lamari na nesa wanda baya hangowa da yawa malamai da suke wa'azi suka kai wani matsayi a lokacin da suke daukan ilimin suke ɗaliban ba ka tsammani za su kai wannan matsayi amma kokari da taimakon ubangiji ta'ala shi ne kai su wannan matsayin wa man qara al-baba wa dajja walida duk wanda ya kwankwasa kofa ya dage to zai iya shiga to amma duk kokarinka sai ka hada da tawakkali ga Allah kuma sai ka hada da addu'a inna lillahi khairun min mudha'afatin min ad-duru'i wa min alimin al-mudan to zaka taimakon Allah ya fi duk wani mataki da zaka dauka shine shine kuma suka ce kokarin mutum din ma idan Allah bai taimake shi ba to shine yake lalatar da shi a ce yanzu kana da kokari na binciken ilimi dare da rana karatu da ilimi sai ko ba Allah ne ya taimake ka ba zaka je ka bata a wannan binciken naka sai Allah ya taimake ka ya baka basira ya nuna maka ka bi malamai kai karatu wajen malamai da sauransu da na duba da za mu faɗa sannan shi kenan daga nan sai kaga ka fita lafiya amma in ba haka ba kokarin naka sai ka je ka bata ko wanda zaka ga suna da kokarin amma ba su ɗauko hanyar ba babu tawakkali ga Allah suna ga wayon su ne da dabaran su zai kai sai da suke son su je daga nan sai su zame sai su bata idan lam yakun aun min Allah lil fata fa awwal ma yadni alaihi ijtihad idan Allah bai taimaki mutum ba ijtihadin sa shi zai fara masa wato ainihin aida menene kokarin dalibi ina ka je makaranta ina ka fito makaranta me kake yi karatu sai bai wa'azi ne kana bincike kana tambayan malamai kana raya birare da gurgudun wahalan ka gurgudun abin da zaka samu bi kadari kaddi tuktasabu al-ma'ali wa man talaba al-huda sahira al-layali tarumu al-izza thumma tanamu laylan yaghusu al-bahra man talaba al-la'ali wa man rama al-muna min ghairi kaddin adaa al-umra fi talab al-mu'ali fadaka gurgudun wahalan ka da raya biraren ka gurgudun inda zaka samu ilimi ko da ka kuwa gurgudun himmansa gurgudun yadda yake samu duk da Allah bai yi kokolwar mutane iri da wani ya wani kokolwa amma fa babu kasala me kasalan da zai zama malami babu shi to zaka dole sai ka dage dole ka ga zama wani abu to karka tona a can baya kuma wace irin wahala ne wato ainihin ya sha Imam Shafi na cewa idza haja an nuwamu akbaltu abrati wa anshadtu baitan wa huwa min aqfi shi'ri alaysa min al-khusrani anna layaliyan tamurru bila ilmin wa tusaw min umri yace idan masu bacci suka yi bacci ni fa kuka nake tashi ina da daddare ina karatu ina kuka na ta ba a tara ba ne wannan a ce jiraren nan su shige ba tare da na samu wani abu na ilimi ba ko za ka dare da rana neman fa'ida sabi wa kun kulla yawmi mustafidan ziyadatan min al-ilmi wa bafi buhuri fawaidi ko yaushe kana cikin neman ilimi ne kawai kai zo a cikin kogin fa'ida magabata haka suke su yi karatu su yi nazarin karatun su karantar su jojin malami su koya su karantar su rubuta a ce ka koya ka zo ka karanta kai kaɗai ka yi nazarinsa ka karantar da shi kuma ka zo ka rubuta shi kai shekaru kana haka kan an kara sai ka zama malami da haka ne ilimin magabata ya wuce ilimin mugiri na yanzu saboda an ba da rayuwar gaba ɗaya kuma malamai suka ce al-ilmu ina ɗaita ku kullaka yudika ba'dahu ilimi in ka bada shi rayuwarka gaba daya ba zai baka wani yankin sa wani dan shashi zai baka to ya kuma in ka bada shashin ka kaga wannan ka samu bai taka kara karya to ka baka zama malami sai ka bawa rayuwarka ilimi sai ka yi kokari ka yi himma sannan zaka kai inda ake wato ainihin bukatan akai sannan bayan nan kuma a samu ikhlasi dole ne ya zama don Allah kake yi ilimin ka kana yi ne don gusar da jahilci domin fahimtar addini don ɗaukaka addinin Allah don fahimtar da al'umma ba wai don wani abu na duniya ba wannan da masu neman ilimi da masu wa'azi dole su ne su samu wannan dole ka zama mai kokari ka yi bincike cikin abin da za ka karantar ka samu yaki kar ka je ka ba mutane karatu daga baya zai bayyana ba haka ba abin da ka karanta ma yana bukatan ka sake dubawa don kar ya zama kayi wahabi sannan kuma ka karantar don Allah manzon sama yana cewa man talaba ilman mimma yutaqa bihi wajhu Allah la yatlubuhu illa li yusiba bihi arfan min ad-dunya lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah duk wanda ya nemi ilimi don ya samu wani abu na duniya ko ɗaukakan duniya ko shaharar duniya ko wani ɗan abun duniya ya ce ba zai ji ƙanshin aljanna ba ranar aljiyawa ƙanshin aljanna ko ya rage tafiye shekara saba'in tsakaninka da aljanna za ka ji ƙanshin ta da kuma dukkan matsalolin da galibi muke samu wajen wurin da suka kai kansu inda Allah bai kai su ba a madalla akwai rashin ikhlasi a ciki ba don Allah ake in don Allah kake don neman lada za ka tsaya inda Allah ya ajiye ka iya abun da ka sani shikenan abun da baka sani ba ban sani ba kawai shikenan kuma za ka karantar don Allah za ka yi abun da mutane suke bukata shi za ka ba su ba abun da kake bukata don wani kawai zai duba to wanne ne ina karantar zan burge mutane me ne ne zan burge su da wanne zan shahara sai dauki wannan bangare ba wai me mutane na suke bukata ba me suke so in koya musu me ba su fahimta ba muhimmi ko yasa to da ka idan mutum zai dole yayi don Allah imam amma yana cewa al-ilmu la ya'diduhu shay'un liman sahha niyyatu qila kayfa tasihhu niyyatu ya aba abdullah qala yadwi bihi rafa al-jahl an nafsi wa ghayrihi ilmi ba abun da ya kai shi daraja ga wanda niyyarsa ta kyau wanda ya yi shi da kyakkyawa suka ce to ya aba abdullah imam ahmad ya ake ya me ma'anar kyakkyawan niyya yace kai niyan doke wa kanka jahilci da yan uwanka shikenan fakat ba kai niyan shahara ko samun abun duniya ba ko suna ba kawai ya zan yi in yaƙi jahilci na in fahimci addini ko ya zan yi fahimtar da yan uwana shi yasa duk darajojin da ake samu na ilimi na shari'a ba mai samu shi wanda ya zo hana hafizul haka yana cewa al-ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadari ilimi shi ne yoyin abun nema mai neman sa don Allah shi ne mafi darajar mai tafiya bayan kasa amma sai ya zama james bond to da ka dole ka gyara niyyar ka ya zama tsakani da Allah kake yi babu son zuciya a ciki to nan ne ma malantan taka za ta dawwama nan ne dalibtan naka zai dawwama nan ne ilimin ka zai yi albarka kuma har ka mutu zama ana amfani da shi amma in ba haka ba ba kana yi don Allah bane za a nemi ka harisa domin kana gini ne babu asasi babu foundation wani ya taj'alta لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأخذ لم يقم ومن يقل ليقول الناس يطلبه فأقفل بسبقته في موضع الناس دي الحافظ الأقل إذا كسنة نية شيني أكاد إذا فانديشن نا إلي دبادي إلي إلي yace domin gini ba sai wa sai ka tona sai ka yi foundation kafin ka yi kafin gini ya sai ka zo ka gina haka kawai zai fadi yace to duk wanda yake neman ilimi ko ba da ilimi don a ce wani malami ne ko mai kokari ne yace to mamakin hasara kasuwancin sa bai ci riban kasuwancin da yake saboda ka babu shedan ne kawai hadisi ya tabbata ingantacce za a tsaye da malami ranar kiyama cikin mutane guda uku wanda za a fara bura wutar jahannama da su za a ce Allah ba ka yi bai kace ai ta karantar da mutane sai a ce kazabta ƙarya kake yi kayi ne don a ce kai malami ne to an faɗa sai a sa a jashi kan fuskansa a kai shi wutan jahannama ko da haka kaga kayi aikin banza ce ko da haka dole ne ka gyara niyyan ka ya zama tsakani da Allah wato ainihin kake to ai shi ilimi ma ibada ne ilimi ibada ne ibada kuma kowa ya sani malai wani ma daga cikin malai yace al-ilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi ilimi sallah ce ta sirri kuma ibadan zuciya ne ibada ne kuma malamai su suka gyara al'umma su suka tallata addini da zaran an babu ilimi na addini tsakani da Allah to ilimi addini bai zai ci gaba ba shi yasa idan addinin zai tashi tafiya a ƙarshen alƙiyama za a ɗauke ilimin ne sai zama babu komai babu sallah ba waye ba tun ana tun sallan sallah kawai ta rage sallah ma sai a zo babu ita sai mu ce kai ni ban kakanni na na same su suna cewa la ilaha illallah ni zai ci gaba da fadanta wani bai wani bai ba ba a fadanta kenan wai shi ya tina ba kakanni sa ba suna fadan la ilaha illallah shi zai dinga fadanta kaga lokacin jahilci yayi katun ko kenan wannan arziki da muka samu a ƙasar nan na wa'azi da karantar da al'umma masallatan ahlus sunna musamman ahlus sunna gidajen rediyo da wannan social media da talabijin a sa tafsiri a sa hadisai da littattafan fiqh tauhidi ana karantarwa wannan ba karamar rahama bane a wannan ƙasa ta musamman arewacin Najeriya an kusan da jahilcin mutane da yawa ba su zama malamai ba amma sun zama masu basira da wayewa a cikin addinin su wani abu dole ne a ci gaba da yi in ana son a yi magani dahilci a ci gaba da nasiha kuma tsakani da Allah amma idan ba haka ba to za a ci gaba da wato wahala sannan maza suna cewa duk wanda ya nemi ilimi don ya yi wa malamai alfahari da shi ya dinga jayayya da jahilai ko kuma ya fuskanto da mutane zuwa gare shi to wannan dan wuta ne hadisi ne ga sai ga wanda su suke nuna ita a ilimi wanda iliminsu bai kai ya kawo ba har ma suna faɗa da malamin abinda su abinda ake gyara musu ba su san ma cewa farna suke suna alfahari su su wasu ne ko su je suna jayayya da jahilai duk ba wani ba domin mutane su ce ai wane ne wane malami ne ya samu daraja da fa'ida da malamai suke samu manzo ma ce duk wanda wannan shine halinsa fa huwa finnari yana cikin wuta dan wuta ne kawai ko da haka ilimi tsakani da Allah ake yin sa kuma haka magabata suka yi to amma a yau in ka lura da abubuwan da ake yi na ainihin wani na shirme a cikin babin da'awa da harkan ilimi sai kaga an kauce abun da ake akan sa a daɗi kawai kowa ma zai iya zama malami ko bai da malamin ma bai yadda ma yana da malamin ma saboda haka dole ne mu dawo abin da ake a kansa na yin abu don Allah tsakani da Allah tsakani da Allah in ba haka ba to kuma za a dinga gini ne yana rushewa kai malamin an ga babu da khilafi a cikin lamuranka to ai kowa ma sai don ya burge kawai kowa sai don ya burge to da haka za su yi koyi da kai ba za su yi abu don Allah ba gashi dai kana ba da karatun amma tarbiyyar da kake yi wa waɗanda kake karantarwa ba tarbiyya ce tsakani da Allah ba za su tashi su ma babu yi don Allah duk abin da suke ya zama aikin maza saka dole mu tsora mutane akan wato ainihin ikhlasi akan ainihin halin wato ainihin magabata Abdullahi bin Mubarak idan an faɗi ɗabi'u na magabata da irin yadda suka tafiyar da ilimi suka tafiyar da addini da tarbi da halayensu sai ce la ta'riban na bi zikrina ma zikrihi sai tasahihu idza mashakal muqash ita kar ma ka kawo kan kar ma ka kawo lafiya yana tafiya ba daidai ne da gurgu ba ko wanda yake zaune yana tafiya a zaune yana tare da ba daidai yake da mai tafiya da kafa to dole sai mun koma ilimin yau din fa sai ya zama irin na jiya kafin ya zama mai amfani sai ya zama irin na jiya saboda malamai magabata sun fi kowa ilimi abu ishaq shadibi a cikin al-muwafaqat yace malamin baya sun fi na malamin da suka gabata sun fi yan bayan ilimi saboda dalilai guda biyu da yi na farko hadisin da na sada zan khairun nasi karami to mallabi ne duna su mallabi ne maza kuma ya mutu ya mutu ya yi be su yace su suka fi alkhairi to kuma babu yana za a samu alkhairi babu ilimin addini a cikin sannan na biyu in ka bibiyi littattafan su zaka gane lalle sun fi yan bayan ilimi shi yasa littattafan ma idan ba ka ilimi mai zurfi ba za ka iya fahimtar su ba ba za ka iya gane ina me suke nufi ba saboda sun duk tunku da ilimi saboda basira da ubangiji subhanahu wataala wato ainihin ya ba su sannan abu na gaba dole ne masu ɗaliban ilimi da masu wa'azi su lijinci tsoron Allah ya zama suna da kashiya girmama Allah da jin tsoronsa suna da muraqaba su san cewa duk abin da suke Allah yana ganin su inna allaha kana alaikum raqiba Allah yana kula da duk abin da kake an ce wani ya zo ya samu Imam Ahmad ce me sunan kai ce sala me kake ce ina rubuta waƙoƙin Larabawa ne Imam Ahmad yana wallafa littafi yana rubutu sai ce dan rera min kadan yaji sai rera masa sai ce idza ma khalawta dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يقين alam tara anna yawma asraqu zahibin wa anna ghadan lin nadirin qarib yace in yau ta wuce garka ce ta wuce ka tina akwai mai kallon ka Allah yana kallon ka duk abin da kake Allah baya rabkana dangane da abin da kake aikata ko misalan zarratin ya sani muraqaban Allah shine ka dinga tunanin Allah fa yana ganin ka abin da kake yi wani ya samu tsoron Allah imam Ahmad sai rufe karatu ya rufe takaddun ko ya shiga take ya kama kuka sai ka dinga rufe tsoron wannan ne malami na Allah in an ce ittaqillah ka ji tsoron Allah to ka ji kuma zuciyarka tana raurawa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum to malami shi yafi kamata a same shi da wannan to Allah ta ce innama yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai su ne masu tsoron Allah tare da girmama shi na hakika to sai zama baka da wannan me sunan ka kenan ba malami ba gurba tarin karatu shine ilimi ba ko ba tarin karanta ta shi yasa imam malik yake cewa laysa al-ilmu bi kasrati riwaya innama al-ilmu nurun yad'u Allah fi qalbi man sha'a min ibadihi ilimi ba shine yawaita riwaya ba ka ja aya ka ja hadisi ka san ka fadidan a'a wani haske ne wanda Allah yake sawa a zuciyar mutum ya zama mai albarka akwai tsoron Allah a cikinsa akwai ikhlasi tsakani da Allah ake idan muna da wannan ba za mu dinga kai kanmu inda Allah bai kai mu so da ka dole mu samu wato tsoron Allah sannan dole ka zama mai tawazu mai kankan da kai kankan da kai tare da malaminka kankan da kai tare da dalibai yan uwanka da masu sauraronka sai ka ɗauka don kai ka samu wani abu na ilimi kuma wai ka fi kowa daraja a wannan ba haka wani ilimin sai ya haɗu da tsoron Allah ne yake da daraja kuma ubangiji ta dace abin nan me zo me aya ne inna ma ba shi ba abin nan inna aqrabakum inda Allah ya tazawo يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم to da ka wanda yafi kowa kusa da Allah shine wanda yafi tsoron Allah to da ka duk ilimin ka baka kai bal amadan ba'ura bal amadan ba'ura amma halaka yayi Allah ta'ala halakar da shi sannan tarin fa karatun aja aja aja a fata ba fa shine yake nuna hakikanin afa yake karatun ba wani karatun na gabar yana fassara yamma ne da abin da karatun yake nufi ba daidai ba kuma za a masa kabbara ya yi bayani a yi kabbara a tashi amma malamai da suka san ilimi su kuma tausayinsa suke ci ba daidai ba ne abin da yake faruwa ko ba abin da ya fi muni a ce kana kan kuskure ba ka san cewa kuskure ba ne saboda haka akwai wa fahim hadiya yajibu an tufaham akwai qabaya yajibu an tufaham akwai akwai mafahimtoci na kuskure wanda suna bukatan a gyaggyara su malamai ne kuma masu gyara wanda suka tumbata a cikin akwai matsalolin da akwai bukatan a san su a fahimci su a san su a fahimci su ba me yi sai babu wanda suka sani sai manyan malamai amma dalibi in yana wa'azi ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi bai wuce gejinsa ba bai wuce level ɗinsa ba wallahi Allah ya masa albarka ya ba da iya abin da Allah ya bada shi ko zai samu daraja wajen Allah ta'ala amma ka tsallaka ka tafi gaba kake nuna kai ma za ka yi kafaɗa kafaɗa da malamai to daga nan ne sai ka samu matsala shike nan sai zama duk abin da za ka dinga yi barna ne kuma ba a isa a gyara maka ba to da haka ka kiyaye girman kai girman kai yana hana ma ilimi al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali shi ilimi kaman yaƙi ne yaƙi ne abin nan kaman abin nan wuri in yana da ɗaukaka in yana da tudu in ruwa ya zo zai haura wajen wahala yake sha sai kaga yana baya yana baya yana neman hanya gefe gefe to haka mai girma kan in ilimi ya zo bai zai shiga kwakwalwansa ba saboda girman kan ne yake shi to haka sai ka zama mai tawabu man tawaba a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wa ba'ahu wanda yake kankan da kai don Allah Allah sai ya ɗaukaka shi wanda kuma yake girma kai sai Allah ya kaskantar da shi to tawabu'un ma sai ya zama don Allah don akwai tawabu'u na ƙarya mutum zai dinga nuna a o almajirai ne ba kawai ba ƙarya yake yana faɗa don a ce wai shi mai kankan da kai ne a sai ya zama don Allah shi ma sai akwai ikilas a cikin kuma ana iya ganewa daga yanayin maganganunka in ba tuka da warwara wata ranka yabi kanka wata ranka za a abu ba kawai ba to me ka wannan a cikin maganganunka da alfahari da waye-waye kuma ka zo kana magana wai kai mai tawafu ne ko wani abu ko da haka sai ya zama don Allah kuma a aikace za a gane in don Allah ne za a gane to wannan shine siffar ɗalibin ilimi da kuma mai da'awa in ka nuna mutane kai wani ne kai wani ne su ba su isa ba su ba komai bane ya za su yi su amfana da kai haushin kama za su ji saboda duk mai girman kai abun ki ne a cikin mutane sai dai idan ya zama na kai shugaba ne saboda ana tsoronka sai a girmama ka amma ba tsakani da Allah ne girmamawan ba saboda haka mu zama masu kankan da kai daga cikin ma'anar kankan da kai akwai girmama malamai magabata akwai girmama malamai wanda kai karatu a wurin su da kuma girmama malamai da suka gabace ka duk wanda ya koya maka ilimi sai ya zama babanka wa kullu man allamaka harfan fi dini fa huwa abu wa kullu man allamaka harfan fa huwa abuka fi din duk wanda ya koya maka arabi ne ya zama babanka a addini in baka daraja malamai ka ba za a daraja ka ba za ka yi albarka ba إذا أفادك إنسان بفائدة من القلوب فأكثر شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وقلدوه والحسنة إذا مت يباك إلمي كتير واني من كرنت الدنيا واني لدينا حسنة فذاك سيكتي الله يساكا بسد عدمي الله يساكا بسد عدمي كي الفعري دا معلمينها Allah ka nuna kai kafi karfin ko wani yanka ne yake yi cewa ne malami na ne kamar ya kaskanta ne za a ce ya fi shi ilimi ne don ya fi ka ilimi sai ne sai ka fi kwa ilimi ne wa kofa kulli bi ilmin alim duk wanda duk wanda zai ce yana da ilimi akwai sama da shi sannan idan mutum ya gabace ka a malunta ko a da'awa yana da falala a kan kalama karkare yana shi ko da ilimin sa ya zo ya wuce nasa akwai ya share maka hanya ila ba don ya fara ba kai ne zaka fara wahalan da zaka sha ba ka da kamar hanya yanzu a ce nan wurin za ana son a dinga bi amma ba mu da hanya ba ga kaya ga zuwa sun ga ciyawa sai wasu suka fara bi ba su suka sha wahalan hanyar ba yau da gobe suna zuwa sai suka dake ta ta ku kafan su kawai ya dade hanya kai da ka zo kawai sai ka kama tafiya baka tunanin rami ko kaya ko dutse to su ne duk wanda ya gabace ka da da'awa a addini da kira zuwa ga tauhidi da sunnar manzalar ta salama to ko da a ce ba kai karatu wurinsa ba yana da falala akan ka dole ka daraja shi domin shi ya share maka hanya shi ne magabacin kai ila ba don ma ya ɗauko wannan hanyar ba kai wata hanyar daban za ka bi ba wannan hanyar da kila ka zama ɗan bidi'a ma ko ka zama mai ɓoye ilimi Allah ya je tambaye ka ka shiga wutar jahannam amma da ya fara ya fara ya ga sai abun mai yiwuwa ne za ka ɗauka abun ma kila bai zai yiwu to dole ne suna da falala a kanmu wani yana cewa abun nan to wuta ya ɗauke ni ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسودا شفيت النفس قبل التنزل ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الحمد لله to haka duk wanda yayi abu sai ka zo kai bayansa shi ya fara ya nuna maka to yana da falala a kanka kuma koda da kai tayi sai da nan wanda ya fara ya kera jirgin sama ya guda ya take tafiya to yana da falala aka wanda suka zo suka yi mai kyau wanda ya fi na za ka wanda ya fara kera mota kai da akwai tunanin ka kera mota ne so haka abin da ya shafi harkan addini wanda ya tsora ka akan sunna ke sama zan ma ke cewa duk wanda ya sunnan da sunna mai kyau to yana da lada da lada duk wanda ya aiki da ita ka zo ka shimfiɗa hanya mai kyau wanda ya zo ya bi ba za a baka wannan lada in ka kira mutane zuwa ga abu duk wanda ya aiki da shi kana da lada so da haka dole ne mu daraja malamanmu mu ainihin wato girmama su sannan akwai abu na gaba shine ɗaukar ilimi daga wajen malamai shi ma muna da matsalar a yau amma magabata duk wanda za a gaya maka tarihin sa to sai an ce shi loko malamin sa a zuwa ce talamizu to amma kai kuma karatun jarida kake wa ilimi baka da malami to dole za ka samu arna a cikin karatu wa man lam yushafi aliman bi usulihi fa yaqinuhu fi mushkilati dhulum duk wanda usul na iliminsa ba wajen malamai ya ɗauka ba to inda yake da yaƙinin ma shakka ne kai kana ga yaƙini haka karatu yake to akwai shakka a ciki domin baka ji shi daga wajen malami amma yanzu idan ka karanta abu sai ka ji malamin wannan malamin ya fassara shi haka wancan ma ya fassara maka haka sai ka samu yaƙini amma in kai kai sai haka kai haka sai ka ɗauka sai kai shakkan haka ne ko ba haka bane kai ko kana da yaƙini za a sa maka shakka don ba wajen malami ka ɗauka ba asalin ilimi amma akwai bunƙasan da za ka yi wanda za ka iya bincike kuma ka gane haka abu ne saboda malamai sun maka tarbiyya sun dadabtar da kai sun maka training na yadda ake fahimtar karatu idan aka ce ba ba wajen malami kake ɗauka ba to shaitan ne malami ka don amma maka ba ta kan kowa da malamin sa to a yau ana yi wa ilimi irin wannan karatu mutum bai yi karatu ba ko larabci ya zai zo ya zama malami a ina kai karatun waya koya masa arisa sai rika zama kamar tumar haki ya zumbu ya zumbu al-kumru annal hukma ya zumbu al-kumru annal hukma tadi ila famin ya zumbu al-kumru annal hukma tadi li idrak al-qulub وما يدري الجهود بأن فيها قوارض حير العقل الفهيم إذا رمت العلوم من غير شيخ بللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أقل من سوء الحكيم وذاك يظن الظن أن القربة دي أخاف حمل لإدراك العلوم شيواوا جاي هنا تمال لتتفنن suna iya in kana da basira kawai suna wadatarwa ko baka je wajen malami ba ba haka bane yace duk wanda ya karatu ba a hannun malamai ba to kuma sai ya bata daga tafarkin Allah yace sai ya fi kuma hadisi bata shine wanda ya karanta habbatu sauda da wa'u min kulli da hadisi ne habbatu sauda wani sirwa ne magani da kodin cuta sai zo ya karanta shi alhayyatu sauda da wa'u min kulli da yace bakin maciji bakin maciji magani da kodin abu sai dinga yanka maciji yana ba mutane suna cin guban suna mutuwa ta ga ba take amma da wurin malami za ka yi karatu in ka ce alhayyatu sauda sai ta alhabbatu sauda sai ja sannan daga cikin fa'idodin karatu a gaban malami shine akwai daukan tarbiyyar wannan malami akwai tarbiyya da ladabi rusulawa da nake ka dauka na ya koya maka ladabi a cikin ilimin ka da kuma mu'amalan ka da jama'a to da haka in baka samu wannan ladabi ba ka samu matsala shi yasa imam malik yake cewa kar kai kar ka dau ilimi a wajen wanda ba wurin ba wurin malami yayi karatu ba yace hatta ya akhudha al-zama wa yata'addabi adabi amma yasa ka shadi biya fadin ya samu ladduba irin na malamai da tarbiya irin na malamai wannan sai an yi karatu a gaban malami kuma ni abun mamaki za ka iya nazarin abu ka kasa gane shi idan ka zo kana karanta malami yana fassara sai ka gane to ba wannan ba kana jan bakin kafin malami ya fassara sai ka ji ma'anar ta zo maka sai ga yadda abun yake kuma malami in ya fassara maka ya bayani sai ka ga daidai da yadda ya zo a kwakwalwanka ne amma kafin ka zo gaban malamin kuma kai kai ka kasa gane saboda haka duk wanda ya karatu a gaban malami shi ke da yaƙini sannan akwai ilmummukan da in kana ba da su ba kana tina lokacin da kake karanta littafi bane a'a kana tina lokacin da malami yake koya maka karatu sai daga Allah ya kawo maka malamin a gabanka a zuciyarka yanzu gashi lokacin da yake koya maka yake ta bayani kai kana ta bayanin karatun kamar a yanzu kake ɗaukar sa sabani in karanta kai ka rufe kila ka manta sai ka zo ka sake duba bari in duba nan ma ka sake manta amma in ka tina malamin ga lokacin da yake koya maka shi akwai ilimin da zaka ba da shi kare ma a ina ne a wani littafi yake amma kana tina dai lalle malami ya koya maka shi a wuri kaza sai daga baya ka kama bincike ka gano ga inda yake wanda ya samu irin wannan tarbiyan shi ne yake zama malami na hakika wanda ka shi yasa su imamu malik suna da malamai su imamu shafi suna da malamai su imamu ahmad suna da malamai to kai ba za a ce baka da malami ba in dai kana son ilimin ka ya zama ilimi tacicce sannan daga ciki akwai aiki da ilimi wannan kuma shine annoban da ake ciki kana karantarwa kai za ka iya kuka ma mutum zo yana wa'azi yana kuka yana kuka amma wallahi ba a yi da wani wa'azi kai ne sauraro sai ka ɗauka cewa ai shi kan waliyi ne bawan Allah ya riga ya haye shi kan yanzu kai ne da matsala kana ganin to yanzu ya za a yi wani mataki a sai shi din ma kawai yana yi ne kawai domin ya burge ka don ka ce shi mai tsoron Allah ne amma ba aiki da ilimin sa to shi ko ilimin ba aiki da shi mai amfani sa ba da amfani mal ilmu illa al amalu bihi ilimi shine aiki da shi aiki da shi din shine in ba shi ba kuma to kana tarawa kanka wahala ya allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun saboda haka kana faɗan abun da ba ka aikatawa to kiyayyen ubangiji ta'ala kake girmamawa Allah yana kinka kirji kiyayya kuma mai girma a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba afala ta'qilun zaka zo kan yahudi kana umurtar mutane ke caji kai kana hana kanka dole in kana karantar da al'umma ka gyara halaye ka ba fa sai abin da kake koya musu kawai ba ma kowane irin abu duk suna koyi da kai suna koyi da kai to da haka aikin ka ma ya zama da'awa aikin da kake wani ya gani ya koya ya zama aiki ne na gari to da haka idan ba ka aiki da ilimin ka ka zama malami fasiki ka zama lalaciccin malami daga baya duk wanda ya gane ko ba zai dauki ilimin ka ba don ilimin daga baki yake fitowa ba daga zuciya ba to da ka zama kamar fitila kana haska mutane kana kona kanka hatta abin nan amartuka alkhaira lakin ma tamartu bihi wa ma istaqamtu wa ma qawli la tastaqim saka in baka yi aikata ba don me zaka ce mutane su aikata أيا أيها الرجل المعلم غيره حل لنفسك كان ذا التعليم تسف الدواء لذي السقام وذبنا كما يصح به وأنت سقيم فابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فإذا انتهت عنه وأنت حكيم من ذاك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم إذا كفارة تسنى وفي أكثر بإلمك سيلمي أماني أما كان جار وزقيبك جار كان كوا ana ba da haske amma haske yana yana kona ka ibnu kai yana cewa aya muqidan naran li ghairi ka bawaha wa harru lazaha bayna jambayhi yadribu a hadha janal ilmu alladhi qad qarartahu a hadha alladhi qad kunta tajuhu yudibu a hadha huwa ar-rifqu alladhi qad kasabtahu la amruka la rifqun wa la al-aqlu yasabu بديع عن الساءات أسرع للخنا من السيل في مجراه لا يتقسم وتطو ما هذا بأنك عارف كذبت يقينا في الذي أنت تعتقم وما أنت إلا جاهل ثم ظالم وأنك بين الجاهلين مقدم إذا كان هذا نصح عبد لنفسه فمن ذا الذي منه الهدى يتعلم وفي مثل هذا الهالك سأل من مضى وآسد فيما قاله المتكلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم saboda haka idan ya zamana kai karatun kawai babu aiki to karatun da zai amfani ba bishiya ne kake dasa ta amma ba za ka ci yayin bishiya ta ba kasuwanci kake yi amma za ka yi asarar riba da jari gaba ɗayansa idan an zo wajen barna kai ne a gaba gaba in an zo wajen aikin alkhairi kai ne baya baya kana jinkiri yace kana iya cewa kai malami ne a haka yace wallahi karya kake yace kai jahili ne kuma kai azzalumi yace dai zama wannan shine nasihan da malami zai yi wa kansa irin halayensa shine irin wannan yace a wajen wa za a karbi karatu a wajen wa za a karbi shari'a yace wannan ne wani malami yake cewa fa in kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri fa musibatu azam in baka da ilimi masifa in ka da ilimin ko musiban ta fi girma in baka aiki da ilimi kuma ba ka me ba ka ainihin karantar da shi ko ba ka yi don Allah so da aka sai zama kana tara wa kanka azaba ne alqur'anu hujjatun laka aw alayk sannan daga cikin abin da ke nuna mutum yana aiki da ilimin sa shine ya dinga tsoron wato tsarkake kansa tsoron yabon kai da tafkiya wato duk mutum da zai zo yana yabon kansa ai mu ne bayin Allah mu ne nagari mu ne kaza mu a wannan ba ba gaskiya bane inda shi bawan Allah ne da bare zai faɗa ba sai dai mutane su faɗa kai ko yabonta aka zo ana yi hankalinsa tashi zai me manzo sun ya koya mana idan wani zai na yabon ka in wani zai yabon ka me aka ce ka ce Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun wa ghfir li ma la ya'lamun waj'al li khayran bima yazunnun ya Allah karka kama ni da abin da suke faɗa kenan abin da suka faɗa na ba ni bane ni matsayina bai kai haka ba Allah ka gafarta mini zunubai na wanda ba su sani ba domin akwai laifukan da kake yi wanda wani bai sani ba shi yasa yake ba yake ka sanya ni mafi alkhairi fi da suke zatona to idan kana da kai ta san kana da laifuka don me zaka yi bi kanka in wani yake yana yi gonka ma kana kana kana hankalinka a tashi kar Allah ya kama ka da wani ولكن هي الدعاء فتي إلهي لا تعذبني فإني مضر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا تعفوني يا الله كرك كما ني da abda dunubaina mutane suna min zaton alkhairi amma ni kuma fi sharrin mutane ne in baka min akuwa ba ya man satarta ma'alibi wa masalibi wa ja'alta kullan nasi kal ikhwani wallahi law alimu qabiha sarirati la basalama alayya man yarqani yace ya wanda yake kuni ai hukuka na da matsaloli na mutane suka ɗauke ni ni dan uwansu ne mutumin kirki bawan Allah yace da sun saba yace da sun saba da ke zuciya na wani ya sani ko sallama ba zai ba da za a bude surruka na ayyukanka da yake munana ba zai daraja gafar ta mana akar maka Allah wala wani ko sallama ba zai ba sai ka sani to me zaka zo kana yabon kanka ko kana son a yabe ka ko kana girman kai kana nuna wa mutane kai wani ne ubangiji ta ce fa la tuzakku anfusakum huwa alam bi man ittaqa kar ku tsarkake kawo nan ku Allah shi ya san mai tsoron sa to malami ya guji wannan dalibi ya guji wannan domin wannan gururun nasu ne rudu rodi ne na rai ba za ka kai labari ba kuma Allah zai iya maka talala nan gaba ka zo baka kai labari ba shi yasa malamai suka ce alhayyu la yu'manu alayh wallahi malamin da suka rasu akan wannan alhayyu wanda ba a ga sun zane ba to su ne wa'inda za a jinjina wa a ci gaba da yabo su irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gudu irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam su Sheikh Albani Zariya da sauran duk wanda bai dauko hanyar har ya mutu akan haka to innamal amru bil khawatim wannan shi kake da yakinin sa amma duk wanda zai tabo kaza kaza sai ya zo yana tafiya wani sai kaga ya zame kuma ruhi jama'a masu kabbarori da masu cewa kai ne wane sai su kai ka su baro ka shi kenan kana tafiya kana yi don Allah ka zo kana yi riya don kana faɗan gaskiya ka zo kana karya kar a ce baka sani ba a haka haka ka je ka zame ka halaka to da ka mu ji tsoron Allah kada mu dinga ɗaukan kanmu wani abu inda Allah bai kai mu ba shi ilimin nan yana nan a inda yake kar ya sa maka jiji da kai da da girman kai wani daga cikin magabata ce al-ilmu salatu ashbai ilmi take rukuni man akhadha bi shibr al-awwal tawa abadan ali aban man akhadha bi shibr al-awwal tashabbaqa bi ahli wa man akhadha bi shibr al-thani tawaba wa man akhadha bi shibr al-thalith alima annahu lam ya'lam wanda ya samu takin farko to zai dinga jiji wani abu ba sai za a wace ke cewa wai karamin ilimi uku ne sai ya dinga ganin nasa shi ma wani ne sai za wasu daga cikin yan ta'adu ne wanda suke nuna su malamai ne wa za ka ga mutum malam kamar shi ne shugul islam na na kasar gaba ɗayan yana nuna shi ya sani shi wa wannan fa a takin farko yake wanda wanda ya kai taki na biyu shi kuma dawa ba sai dinga kankan da kai ba ya daukan kansa yana da malami da shi malami ne wanda ya kai taki na uku kuma to a lokacin ne zai san ma bai san ilimin ba a lokacin sai gane kai a sai ilimi yana da zurfi ilimi yana da zurfi a sai ba abin da muka sani kaɗan to da haka a tsaya inda Allah inda Allah ya tsaye da kai sannan ɗalibin ilimi ko malami mai dawa ya yi gudun shugabanci da shan shahara da sun duniya wanda duk wannan aibubbuka ne da suke lalata malantan mutum duk inda kai kana son a ce kai ne wani kai ne shugaba a in ka rika da kai ta rika da kai aka ce a kai din ne ka cancanta in ba hakan ba za ta ɓaci a cikin mutunci sai ka karba abin da ya cancanta ka karba amma ba ka nuna a fili kai kana son ka zama wane ba su inda kai ne shugaban mutane ko kuma son shahara yau a jika a nan a jika a can kai da kanka kake shahara kanka gangan mai kidin kanka kai ne kake son ka zama kai ne wane ka tura nan kai nan kai nan ka zo ne mutum ya guji wani sannan ka guji duniya wato ka zama mai gudun duniya ko da haka masu gudun duniya ba ana nufin wanda wai ba ruwansa da sa riga mai kyau ko abinci mai kyau ko mota ko gida a duniyar ya zama a hannunka take ba a zuciyarka ba zuciyarka kuma lahira ne shi sa bin kai ya fassara dodo da safarul qalbi min mawdini duniya ila manazil akhir zuciyarka ta bar duniya ta tafi lahira shine zuciya amma ba wai abin da imam ali yana cewa la tashhad bi adin bi zuhud la ta shalli adin bin zuhudi fa inna zuhuda fi qalbi kar ka ce wani yana da gudun duniya gudun duniya a zuciya ne ba rabba ya dauka ne zai sa wasu kayan mana ta kyau waye waye wannan duk bidiya ne ba wani ne ba ba shi ne su ba hattin siyaba kamar sadata fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram wa jadidu thawbika la yadhurruka ba'dama takhsha ilaha wa tattaqi ma yahrubu wa ratisu thawbika la yaziduka rif'atan inda ilahi wa anta abdul mujrim ka kyautata tufafi ka gwargwadon yin ba nan Allah yake duba ba zuciyan ka yake dubawa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum sabon tufafin ka ba zai cutar da kai ba in ka ji tsoron Allah tsohon tufafin ka da zaka sa ka nuna kai wani ba zai amfanar da kai ba in kai mujrimi to amma zodon da ake nufi ya zama duniyar ba ta zuciyanka ko da ka same ta kana amfani da ita to dole malamai su zama wannan har ma abin da ido jama'a cikin tafiyar galibi ko wal muta'allim ya kawo daga cikin magabata wanda ya mubalaka yace la yanalu hadha ilma illa man attalabu qabla illa man kharraba bustanahu wa atala dukanahu wa hajara ikhwanahu wa mata aqrabu ahlihi wa la yashhadu an la ilaha babu da samun ilimi sai mutumin da gonarsa ta rumci ni ban san da wasu ya za faɗa ba irin kai kai gona ka kasa noma tan nan ka abin da ciyawa ya cinye ta kawai ba ta da amfani gonarsa ta kwace mata da bulatanci muna cewa rumciyo saboda haka sai wanda gonarsa ya je ya shuka saboda shagala da ilimi ya kasa gyara gonar ya yi asaranta sannan shagonsa kuma ya buɗe shago ga kaya amma ba lokacin sai da kayan shagon ya lalace sannan ya ƙaurace wa ‘yan uwansa bai da lokacin hira sannan kuma wani daga cikin iyalensa ma ya mutu bai samu ya je jana'iza ba saboda shagala da isi kaka wannan zuwa duniya kai ne dama ne wanda ba ta kusa haka ne malam mutum duk wanda suka yi talifin na a yan shekarun da suka yi wani shekara arba'in da biyar wani kana tsammani ba rayuwan gaba ɗaya ka bar wani yau da gobe ne kana shan wahala kamar da bai zai ke cewa ma fi udriku ma ala bal ma kala wa ukabidu nahj al asir al atwala abbas yatawfiqu fihi ila alladhi ayati wa yatawassula wa taghalqula law kana hadha al ilmu shakhsan nadiqan wa sa'atahu hazara misli qala la yace na sha wahala na sha wahala kafin ni wannan na shiga nan na fita kullum shi idan ka zo yanzu ka kawo masa hira yana karatu ko ko talifi ka kawo masa hira sai ka kawo fere alƙalami yana hira da kai har ya zama banza sai dinga dan kebe ta takardun bai zama banza ba saboda ai talifi na buƙatar tunani karatu yana buƙatar to tun da bari da ko ne abu wanda ba buƙatar tunani sai fara gyara alƙalamin sa yana dan daidaita takardu wanda zai rubutu to saboda haka dole ne ka bawa ka bawa ilimin rayuwarka ka zama mai gudu amma shi abu dadin abun shine ko kana gudun duniyan abin da Allah ya kaddara maka sai ka same shi na rayuwa inna ruha al-qudus kan nafaka fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa wa sai tin arzikin sa tun kana cikin mahaifiyarka aka rubuta arzikin ka so da haka zunubin da zai hana ka ka dan ji dadi da wani abun duniya ba ba zai hana ka samu ba amma ya zama ilimi da shi ne tunda zai kai an ce maka malam kai mai karantarwa ne mai wa'azi ne to da Allah aka samfur a wurinka da gudun duniya a ga cewa lahiran nan ita ce a gaban ka ba duniyar ne a gaban ka ba ka koya wa kuma masu sauraro irin wannan yadda ta yadda mutum ko ya yi asaran wani abu na duniya wala hankalinsa bai zai tashi ba to akwai ɗalibin da ilimi da yi asaran abun duniya sai hankalin sai tashi wallahi wannan bai cika ɗalibin ilimi cewa su kai idza fataka duniya wa tibu na'imiha fa ghamdi fa inna ilma khairul mawahibi idan duniya ta kubuce maka da jin daɗin duniya ka rinsa ido ka share kawai ilimi shine fiye yin abun bayarwa to kai da kake da ilimi ga Allah akwai wani wallahi duk damuwan da ka shiga ka zo kana karatu ka manta in ka zo ka zauna a masallacin ka kana karantarwa ku tambayi malamai masu masu wajin guji duk matsalolin ka kana zuwa ka fara karatu ka manta da duk wannan damuwa ta duniya da za ka zo ka sa ranta akan duniya har ta zo ta maka kurji a cikin zuciyarka to wasu kuma duniyar ne take sa su su kauce hanya ko ta hanyar haramun za su iya wato ainihin samun ta to dole kuma ka zama mai wadatan zuci mai kana'a alqana'atu kanzul la yanfad ya abinda Allah baka ya ishe ka ya ishe ka man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda huqut yawmihi fa ka'annama hizza lahu dunya biha zakiyah wannan sai in kana da kana zaune lafiya cikin jama'anka kana da abin da zaka ci kana da lafiyar jikinka ai kamar an baka duniya ne gaba daya قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه Allah ya wadatar da kai da abunda Allah ya sa ka wadata abunda ka samu nan sai ka duba wani bai da shi ni ina da shi wannan sai sa ka samu ne ka samu ne zuwa kai ba wannan ba ma a halin da duk halin da kake ciki a matsayinka na musulmi ma ba wai malami ko dalibin ciki ba to ka dinga kaddara ba in ma wadatan dai kasa da haka fadi zan rayu amma kar ka dinga tsoron cewa to yanzu fa in arziki na ya rugu fa zan shiga matsala to wannan sai kashe ka amma ka kaddara inda ma zan dawo kamar wani ma fa gashi wani ya ji to ni ma zan samu wannan jitson shi ne ce za shi ta an ta haya sa'idan fala takum ala halatin illa rabita biduniha in kana son ka rayu rayuwa ta jin daɗi to duk halin da kake ciki ka gamsu in ma bata kai haka ba ka gamsu za ka rayu a haka shikenan an gama yana samu wanda za a dinga wasa da mahuta ko da ilimi na addini don a samu abin duniya in malamai suka zama wannan shine ɗabi'unsu to da haka mu ji tsoron Allah sannan kuma abu na kusa da na ƙarshe shine mu daina da'awar ilimi ka daina da'awar ilimi cewa kai wani ne a ni a ina da ilimi na karanta kaza na yi wa ya ka dan san wani abu da ilimi wa ma ko sai tumi da ilimi illa qalila kadan ka sani wallahi ka je ka duba ilimin wanda da kai ba abin da ka sani to har abada ka dinga jin kanka cewa fa ka dan tsakura ne wa qul liman yad'i fil ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashab dan ka dan ka sani amma ba da yawa sun kuce ba ko ba a kure ilimi na addini ba kure shi ba wanda zai kure shi tunda sai na Abubakar an zo an tambaye su haka ta zo ta sa sai na Abubakar yana khalifa dika na ya rasu me gado na kaka ta mace sai na bakar yace kai dai ka laki fi kitabillahi shay wala a'lamu laki fi sunnati rasulillah sama shay'a walakin as'alu an-nas yace qur'ani kam ba fadin abin da za ba kaka mace ba ba fadawa sannan kuma a sunnar manzon sama ban sani ba sai dai zan tambaye mutane ku ji bai ce babu a sunna ba kuma sun fada sun ce huwa a'lamuna abubakar ya fi mu ilimi aka sabu suka ce amma ya ce a sunna ban sani ba sai dai zan tambayi mutane ya tambayi mutane za za a ko wanda ya san hadisi bara ruwan kaka mace ina ji mughira bin shuba ya ce ina nan maza kawai ya bata suduki kashi da yake shi to kai waye ne da zaka zo ka ce ka san komai ai duk wanda ya shi ya san komai to bai san komai bane bai san ma bai ilimi ba to da haka ka daina misalibi ilimi ya daina da'awan shi yana da ilimi shi yana da kaza a ai ko al'atun muna rake cewa man kala ana alimu ko ko jahilin ko zuwa ne yace ni malami ne shi shi shi shi da shi da to da haka da larabci haka ake ba saboda haka ko man kala ana fadisa huwa ko da dai larabcin akwai abu da ke cikin saboda haka ba duk wanda ka bina wannan alfaharin to kawai ka ji tausayin sa kawai ka ji tausayinsa in ya bunƙasa bai zai ba mutane za su faɗa ba shi ba za ka mu dawo hayyacinmu mu zama muna da ɗabi'u irin na magabata ga ilimin akwai ga aiki ga tsoron Allah kuma babu alfahari babu kuma nuna na iya sannan babu neman burge mutane a ciki babu kuma daukan mutane wani su ba su da wayo su jahilai da kini wani abu waye wala a cikin masu raro ka sai ka saba akwai wanda ya fi ka tsoron Allah akwai wanda ya fi ka ilimi amma ka dauki mutane kawai shike nan sai wani ne kana ta wani takama wala wannan duk ba dabi'un magabata wani wannan shine ilimi a kowa ya dan samu da abin da ya samu yanzu yana nuna isa to irin wayannan da makamantan su ne kamata ɗaliban ilimi da malamai masu da'awa su sa a cikin kwakwalensu kuma su yi aiki da su wannan shine ilimi a jiya kuma a yau kuma abubuwa ga abin da suka zama kamar da Abdullahi Mubarak ke cewa la ta'ribanna li dhikrina ma dhikrihim zai tasahihu idza mashakal mabadi irin da da'in ba shi ne irin ne zo amma na Allah baya karewa da a samu to da haka akwai wanda in ka sai ka san ya fi ka ilimi kuma ya fi ka tsoron Allah ya fi ka nitsuwa ya fi ka gudun duniya sai ka tsaya ka dauki iliminsa da ɗabi'unsa kai ma ka zama irinsa fatashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil rijali falahu ko baka zama irin sa ba kai kokari ka kwaikwaye shi shine amfanin karatu muna fata ubangiji ta Allah ya kara mana imani da Allah Allah ya kara mana fahimta addini wannan aure da muka zo muka daura na Dr. Aliyu Allah ta'ala ya sa masa albarka Allah ku ubangiji ta Allah ya bada zuriya ta gari da zaman lafiya Sheikh Shu'aibu da ya ta kokari da an yi wannan nacca a wannan sanda sa Allah ya saka masa da alkhairi da Dr. Jamilu Sadis bai zan ce ne wanda shi ɗan gari ne ko malami yana gaba yana ne a jami'ar islamiyya da wani wanda yana gaba na da shekara kuma da kira qur'ani wanda ya san ulumul qur'an sosai shine wanda ya shi ne wanda ya ta ba kai na ne ba ba kai nake ba wanda a Najeriya shine number one wanda ya yi fiye a kan alƙur'ani ya yi digirin digirin farko da na biyu da zauku a kan alƙur'ani to muna fata Allah ya kara masa albarka Allah ya saka masa alkhairi da sauran yan uwa ga Dr. Kabiru Hassan babban malami mujahidi wanda yake karantarwa dare da rana shi mana tare da shi Allah ya saka masa da alkhairi da sauran malamai wanda ina ban san su ba ko ba hango sunaye ba hango su ba ko ban san sunaye su ba ubangiji ta Allah ya saka masa da alkhairi da koyar da koyar sauraro Allah ta Allah ya tsara mata bayyana addini kuma ya sa mu a aljanna ba dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
siyasa kenan to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga babban malamin mu fadilatu sheikh abubakar muhtar yola allah ya ƙara ma ilimi da rayuwa albarka hakikatan malam ya kyautata kuma ya ambaci duk abin da muka yi zaton ya faɗa da wanda ma ba mu zato ya faɗa ba sai na ji kamar kada malam ya tsaya Allah ya saka mishi da alkhairi ba tare da ƙara jan dogon abin magana ba zan mika abin maganan ga ɗan uwa fadilatu shekhu doktor jamil muhammad sadis don ya yi taliki akan wannan muhabara kalima فليتفضل مشكورا معجورا
بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan lokaci mai albarka tare da iyayenmu da malamanmu a wannan farfajiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan zama ya zama na shaidar alkhairi idan mun koma gare shi wa hal taraka lana aqilun min riba ban san ta ina zan shigo wannan gonar ba to amma dai Allah ya ce wa'tul buyuta min abwabiha a hakika malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah ya ƙara haske akan haske idan ba ka so a gane cewa kai mai karatu ne ko ba ka da shi karka yadda kai magana karka yadda kai magana in dai za ka buɗe baki kai magana za a gane akwai ko babu kullu ina in bi mafi hiyan ba to malam da ya buɗe baki ya tsukani dokin karatu ai kun gane akwai ko babu to amma albushirin ku duk wannan karatun fa daga birnin zazzau yake ba daga nan yake ba foundation shine asali to ina aka samu foundation din a birnin zazzau zazzau din nan ko da yake ni dan yola ne wakili ba yake Allah ya tabbata haki Allah ya barkawa lokacin da malam yake magana akan asalin karatunsa ko yadda ya fara karatu da karatun da ya yi a nan da ziyarar da ziyarar da ya je ya yi ta malamansa yau wanda tana daga cikin dalilin ma da ya sa aka samu jinkiri yana faɗan wannan maganar nike hango wani karatu gare mu sanda ya faɗa ya ambaya